بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيجبا ذكرت للتافي تعليم المتعلم طريقة التعلم mun tsaya daidai a biyacin da malai ke cewa inna tawadu a min khisalin muttaqi wa bihi taqiyu ila al-ma'ali yartaqi wa min al-ajaib ujub man huwa jahil fi halihi a huwa sa'id ma'am ash-shaqi am kayfa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yawm at-tawa mutasaffat mutasaffil aw murtaqi والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة مخصوصة فتجنبها وارتقي ذا متاش فدر مالا ديكي تيوا قال أبو حنيفة رحمه الله إمام أبو حنيفة الله يجيكر سترحمة يكي تيوا لأصحابه وصحبانسا معنى ألباسا كنا نكراتو يتي أصدموا عمائمكم كجرمما وتنرونكم ama'in jam'u imama al'imama rawani ama'in sai zaman to rawunna ya ce azimu ama'imakun ku girmama rawunnanku domin kusa an san malamai da da sa rawunna yanzu kuma ta kai duniyar hula ce ko? masha Allah wa wasi'u akmamakum ku yalwata hannun rigarku ku yalwata hannayen rigunanku shine wasi'u akmamakum malike cewa wa inna ma qala zalika hakikan ya faɗi haka ne shi imamu abu hanifa la'alla yustakhaffa bil ilmi saboda kad arena ilimi kada ya zamanto ana ganin malami kullum da cika riga wa ahlihi da ma'abuta ilimi shi yasa yace to su dinga girmama raunan su da kuma wasa'a akmam hannayen rigunarsu wa yan bagai ne ɗalibin ilmi ya kamata da ɗalibin ilimi an yi hassila kitab alwasiya ya nemi ya samu littafin alwasiya suna littafin alwasiya malaita ya kamata da ɗalibin ilimi ya nemi littafin da ake kira alwasiya allati katabaha abu hanifa wanda imamu abu hanifa ya rubuta za ليونس بن خالد ويونس بن خالد يا روتا ɗalibin sa ne wannan littafin littafi ne wanda takardarsa bai wuce takarda ko 30 da 30 zuwa 50 haka bin Khalid as-Samti rahmatullahi alayhi inda rujuihi ila baldihi lokacin da zai ahadi lokacin da zai koma gare su sai ma da rubuta masa littafi da suna al-wasiya yajiduhu man yatlubuhu duk wanda ya nemi littafin malace zai same sa musamman irin wannan zamani da muke ciki na fadilatul doktor al'allama google ko kana rubuta littafi ka samu duk littafin da zaka rubuta ki rubuta a google amma baki samu bakin sa in dai littafin sananne ne a duniya to zaki same shi a google malace wa qad kana ustaduna shaykhul islam haƙiƙan malamin mu ya kasance shaykhul islam malamin musulunci burhanul a'imma hujjar limammai muka ce a imma jam'u imam ali bin bin abi aliyu bin abi bakr ali dan abi bakr qaddasa Allah ruhahu Allah subhanahu wataala ya tsarkake rayuwarsa al-aziz mabwayi amarani bi kitabati bi kitabatihi ya umartin da rubuta wannan littafin inda ruju'i inda ruju'i ila baladi lokacin da zan koma garinmu ma'ana malamin ta'alimi na cewa wannan littafi na alwasiya ya ce aliyu bin abubakar malaminsa ya umarce sa da shi ma ya rubuta wannan littafin da ya je karatu zai koma sai ya ce masa rubuta littafin alwasiya ya ce wa labudda lil mudarris ba makawa da mai koyarwa almudarris mai koyarwa ismul fa'il amma almudarrasu ismul maf'ul abinda ake koyarwa والمفتي ده wanda yake fatawa wanda yake yake bada ansa fi mu'amalatin nas minhu a cikin mu'amalar mutane to ya kamata a tsaya da wannan littafin duk malami da ke koyarwa da muftin da yake ba da ansa yake tam- ake masa tambayi yana bayarwa yana ba da amsoshinsu to ya kamata a ce ya mallaki wannan wannan littafi mala ya ce fasulun fasali fi ikhtiyarin ilmi a cikin zaben ilimi ba kowane ilimi ake karatu ake karantawa ba wal ustaz da kuma malamin da zai koyar da kai wa sharik da kuma abokin da za ku yi karatu wa sabat da kuma tabbatuwa malam ya haɗe abu guda nawa abu guda guda hudu na fara ikhtiyarul ilm zaɓen ilimi na biyu al'ustaz zaɓen malami na uku a sharik abokin karatu na hudu asabat tabbatuwa dagewa a cikin karatu malam ce yan bari ne ɗalibin ilimi ya kamata ga ɗalibin ilimi an ya min kulle ilmin ahsana ya nema ko ya zaɓa daga kowane ilimi a salahu mafi kyawunsa cikin ilimin ma in zai nema ya nema mafi kyawun ilimi a rayuwa mimma ya taju ilaihi cikin abun da yake da bukatuwa gare sa fi amri dinihi fil hali a cikin sha'anin addininsa a lokacin da yake rayuwa sun sannan ma ya taju ilaihi abun da yake da bukata gare sa fil ma'ali a makoma ma'ana mutum ya nemi ilimin addini a rayuwa a cikin misalin abin da ake rayuwa da shi a yanzu kaga misalin kasuwanci abu ne wanda ake rayuwa da shi a yanzu ko kasuwanci abu ne wanda ake a duniya to yin neman ilimin kasuwancin nan malaita ya kamata duk ɗalibi wanda yake ɗan kasuwa ya nemi wannan abun sannan kuma ya nemi abun da zai zo ya tarar a gobe alkiyama shine al-ma'al فيقدم, فيقدم علم التوحيد سيغباتر da ilimin tauhidi farkon abin da za a fara karatu shine tauhidi je mun yi bayani ai ko farkon abin da za a fara karatu wato shine tauhidi kamar shi rishin yin karatun tauhidi a farko a cikin al'umma a sa wasu littafai ba tauhidi ba to misalin sa kamar misalin kace za kimiyya sai karshe ki zuba mai ƙarshe sai a zuba mai cikin miyar sai mutum ya sa albasa da sauran abu duk ya tattara amma bai sa mai ba sai ƙarshe ya zo ya sanya mai aje kun bayyanta me ake fara sanyawa a farko mai ake fara sanyawa to shi ne malacin mutum ya fara gabatar da ilimin tauhidi wal ma'rifa da kuma sani shi ne duka yau aqida kenan wa ya'rifu Allah ta'ala ya san Allah bil dalil da dalil da dalilai ka san Allah da dalilai ba sanin ka taso ka ana yi ba a ka karanta abun ne ka karance sa fa inna iman al-muqallid iman al-muqallid malaci kaga imanin al-muqallid wanda yake rataye wanda yake kokoyo shine muqallid wanda yake kokaya wanda shi bai karanta ba sai dai yaga ana shi da muqallid wanda yake kokoyo sai a ce at-taqlid mun fahimta ko taqlidi ka iske kaga ana yi fa inna iman al-muqallid amma kaga imanin wanda yake kokaya wa in kana sahihan koda ko imanin ya kasance ingantacce mai kyau inda wa in kana sahihan indana koda imanin yana da kyau a wajenmu lakinnahu yakunu athiman bi tarki istidlal sai dai yana kasancewa mai sabo ta hanyar ya bar tarkul istidlal neman kafa dalili baya buga dalili ma'ana an fi son idan kai bayani kace abu kaza halal ne to kawo aya ka kawo hadisi idan kace haramun ne ka kawo hadisi amma mutun ya kawo abu kaza ne babu dalili to wanda ce mu a wajen mu sako yake mun fahimta sai yace wa yakhtaru al-atiq wa yakhtaru al-atiqa ya kuma zabi al-atiq shine ilimi wanda yake tsofin littafai ma'ana shi al'atiq wanzancen karatu wanda yake ba ƙirƙiro shi aka yi ba tsofin ababe domin kusan ko cikin karatu akwai akwai al-muhdar akwai abin da aka ƙirƙiro wanda shi sabon sabon bugu ne sabon karatu ne to malace in zai yi karatu in zai yi karatu to ya ya zabi al-atiq wato da littafai ya binge binciken malamai na gabata saboda su suka fi samun tabbaci da kuma karatu abin da ake cewa karatu dunal muhdathat kuma bayan al-muhdathat wanda aka kirkiro kuma bayan al-muhdathat kerarun abubuwan da aka kirkiro abin da aka kirkiro aka fara da shi wanda babu shi yanzu misali zan bayar idan muka zaki fannin hadisi a karatu akwai littafin zaka mutum ne zai shige cikin ɗaki rubuta mu ɗalibai ne shi kyau da ɗaliban shi ne amma kuma sai su zo har daga najeriya kaduna sai ka su zo na sai da wajen mu wa'annan gun malaman hadisi da za a zo da wa'annan malaman duka masu za a yi wallahi saboda asalin an ɗauko abun ba yadda ya kamata a ɗauko shi kuma aka rubuta kuma aka wallafa duniya tana karantawa to in za ka karatu to malam ce ba irin wa'annan za ka nema ba kai nemi da ɗin littafai wanda malamai suka ba su tabbacin littafai mun fahimta sai ba da ce ƙalu suna cewa alaikun bil'atiƙi muna horonku da littattafai suke magabata wa iyakun wal muhaddasat ka shedinku da fararru ababe wa iyaka an tastaghila bi hadha al-jadal kuma ka shedinka da jayayya cikin fannin karatu ka shedin mu da yin jayayya mutum ya zama to mai kirtama cikin karatu ba a san ɗalibi ilimi da yawan cece kuce ga zama idan ka ga mutum ya cika garma a cikin addini jahili ne wajen abin ya ce idan ka ga mutum ya cika garma a cikin addini jahili idan mutum ya yi karatu bai cika sowa ba shi kawai inda ba ruwan hujjoji za a yi ba tunan za ka ji bakinsa amma a ta surutu wannan ba da shi ba da kaga mutum ya cika surutu ana kowa to jahil taron jahilai ne ya ce to wa iyaka an tashtagila bi hadal jidal alladhi zahara wanda ya bayyana بعد انقراض الأكابر من العلماء باين شودي ور انقراض شودي ور الأكابر أي منيا من العلماء إذا كما لما يتي مي دليل سا فإنه يبعد الطالب عن الفقه يتي هذا يوان جداء يوان جايية يوان قدمة ينا نيسان تد طالبي جمدمي فإن تركات فقه كنا ويضيع العمر sannan kuma yana tozartar da rayuwa yana sa rayuwa mutum da tafi bai gane komi ba sai mutum ya tsaya ta jidali a ayyin mutum gaban ka kuma ya tashi zan malami saboda ya dage karatu ko wa yurisul wahsha kuma yana gadar da kadaitaka kadaici shine alwahsha kadaici yana sa mutum ya kadaita saboda da an zauna sai a ji ka inda wannan ai karama gare shi ba a gida da kai haka sai a dinga barin kai kadai kana zama wala adawa kuma yana sanya adawa tsakanin mutane wa huwa min ashratis sa'a ma ce kai bari in tuke zance yawan jidali cikin addini yawan jayayya na daga cikin alamun tashin alkiyama wartifa'ul ilmi wal fiqh kuma alama ce da in kaga al'umma surutu cikin addini jayayya gaddama cikin addini yayawa to ma da ce alama ce ta za a dage ilmi wal fiqh da fiqh ma baki daya ma'ana malaman da suka yi karatu za a dinga karɓar su za a dinga zara rayuwarsu kaza wuri da fil hadis kamar haka ne aka rawaito a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mun fahimta sai malami ya ce amma ikhtiyarul ustaz amma kaga zaɓin malami dan ba kowane ba ake karatu wajen sa ba kowane malami ake karatu ba yace fa yanbaghi ya kamata an yakhtara al'alama in za ka yi karatu to kai karatu wajen al'a'lam wanda yake mafi sani wanda ya san kowa ya san ya san fanni mun fahimta wal aura da kuma mutum mai tsantseni mutum mai gudun duniya wal asanna ko mutum da ya dade cikin karatu ko kuma al asanna kace mai shekaru da halewa malamai suna fassara shi da fassara biyu al asan ko idan to wanda yake da tso yake da shekaru ko kuma wanda ya jima cikin karatun yana yi كما قال كما اختار أبو حنيفة حماد بن سليمان كما يبدأ أبو حنيفة يزعبي حماد بن سليمان أمسعي مالمي رحمه الله تعالى بعد التأمل باين يا زرفة تناني شيني التأمل وكا تلورا أي زرفة تناني شيني أكي تمالورا idan mutum ya zurfafa tunani to yayi zai lura to kai ka fasara ka ce bayan zurfafa tunani ko kuma bayan lura wattafakkuri da tunani wa kala sai ya ce waye yake faɗar wannan maganar abu hanifa ya ce wajartu na tarar da shi kiwa hamad bin bin suleiman ya ce shaikhan malami ne na gaske wa ƙuran mai natsuwa shi ne wa waƙuran mai natsuwa haliman mai juriya saburan kuma mai haƙon shi kaji siffan malaminsa ya ce labarin shekhar malami ne in dai fagen karatu ne kan ya kai malami sannan kuma waƙuran akwai shi natsuwa akwai shi da mi da natsuwa sannan haliman ga juriya shi juriya shi ne za a yi maka abu kana ikarama ma sai ka bari shi ne mutu a ce ya juri sannan kuma sabu mai haƙuri waƙada ya ce tabbattu inda hamad bin suleiman na tabbata wajen hamad bin suleiman fana maitu sai na girma na zauna wajensa da ya karatu kuma ma ya ce fana maitu sai na tsiru na girma nima na zan malami ƙada ya ce rahimahullahu ta'ala رحمه الله سمعت حكيما من حكماء سرمغندل يقول سرمغندل يقول yace naji wani mai hikima daga cikin masu hikimar sarmaqandar yana fada sunan gari ne sarmaqandar sunan sunan gari ne idza idza wahada man idza inna wahidan inna wahidan min talabati ilmi yace dai daga cikin ɗaliban ilimi shawarani ya neme ni shawara fi talabin ilmi game da neman ilimi ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi ya zo guna neman shawara game da neman ilimi wakana aziman alal zihabi ya kasance ya ɗaura ɗamara shi ne aziman ya ɗaura ɗamara alal zihabi ila bukhara zuwa tafiya garin bukhara garin su imamul bukhari لطلب العلم دنما علمي وهكذا yace haka ne yambari ya kamata a yambari ya kamata an yushawira fi fi ay yushawira fi kulli amri yayi shawara cikin kowane al'amari dai daga cikin masu hikima yace wani dalibin ilimi ya zo guna yana mai neman shawara gare ni akan zai tafi wajen karatu kasar bukhara yace haka ya kamata duk dalibin ilimi ya kasance cikin kowane al'amari na karatu fa inna Allah ta'ala yace tabbas Allah subhanahu wa ta'ala amara ya umarci rasulahu annabinsa sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata gare sa bil mushawarati da ya dinga shawartar ya dinga shawara fi kulli umuri a cikin dukkanin al'amari a aya alqur'ani Allah ce wa shawirhu fil amri ka dinga shawarta cikin al'amurra to manzo Allah ya kasance yana yi kuma Allah ya umarce sa walam yakun ahadun afqana minhu ba wani da ya bisa kaifin hankali ya ga ce afqan shine kaifin hankali ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifin hankali cikin sahabbai babu ko akwai ba ma sahabbai duk duniya akwai wanda kai Allah kaifin hankali babu amma kuma sai Allah ya ce dinga shawartar sahabbansa mun fahimta masha Allah wa ma'a zalika malace duk da haka tare da wannan umira bil mushawarati aka umarce shi da dinga yin shawara wa kana yashawiru ashabahu ya kasance yana shawarta sahabbansa fi jami'il umuri a cikin dukkanin al'amurra hatta hawaijil baiti hatta abin da ya shafi bukatun gidansa sai ya tattauna da sahabbai qala ali karramallahu wajha ali dan abi talib Allah ya girmama fuskar sa yace wannan magana ta karama Allah wajahu asalin suka fara yin su ne shi'a amma mace radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda Ali yake cewa ma halaka murubun an mashuratin duk mutumin da yake shawara ba zai tabe ba duk mutumin da yake shawara ba zai tabe ba kun fahimta duk wanda yake yin shawara ba zai mi ba ba zai tabe ba ila yace an ce annasu rajulun mutane akwai namiji wani rajulun akwai rabin namiji wala shai akwai akwai sakayen kan mota shine la shai huhun ma'abu annasu rajulun mutane kashi uku ne akwai namiji akwai nisfu rajul akwai la shai akwai da ba kowa ba yace amma farrajulu kaga abin da ake yi da arrajul namiji mallahu ra'ayun sa'ibun wanda yake da ra'ayi mai kake ra'ayi na kyawaye ra'ayi na kwarai wai shawiru kuma yana shawara gashi da fa'inta cikin al'amura Allah ya taimaki shi yana fa'inta sannan kuma yana shawara yace walakin wa nisfu rajul rabin namiji mallahu ra'ayin sa'ibin walakin la yushawir shine wanda yake da ra'ayi daidai likakke ke da fadinta amma bai shawara ko kuma wanda yushawiru walakin wala au yushawir walakin la ra'ayi da ko yana shawara amma bai da ra'ayi bai da fadinta to wannan in yana shawara sai daga ciki ko yana shawara amma babu fadinta rabin namiji ne ko kuma yana fahimta amma bai shawara rabin namiji ne ya ce wala shai wala shai amma kaga wanda ba kuwa ba malla ra'aya lahu wanda bai da fahimta bai ganewa wala yushawi kuma bai shawara shi bai ganewa kuma bai shawara shi ne ake ce ma huhu ma hu da haka malik ce kala ja'far as-sadiq ja'far as-sadiq ya ce radiyallahu anhu li sufyan ath-thawri da sufyan ath-thawri shawil fil amri amrika ka shawarci a cikin al'amarinka alladina ya shawar Allah ta'ala in za ka yi shawara ba kuwa ba ke ba shawara ya ce wanda ya kamata ka shawarta cikin sha'aninka masu jin tsoron Allah su ai masu jin tsoron Allah malum inna ma ya Allah inna ma ya Allah min ibadihi al'ulama mun bayyanta ta kuma da cewa ɗalibul ilmi neman ilimi min a a'lal umuri na cikin manya-manyan ababe neman ilimi sha cikin manya-manyan ababe daga shi ya dace ma a ga abin nan a mai da hankali wajen shawara ko wa ashabiha kuma na cikin mafi yawan ababe masu yauni masu girma neman ilimi sai mutum ya dage wallahi zuwa makaranta kullum in ba mutum na da juriya ba da bai iyawa neman ilimi ya yi neman kuɗi wuya neman ilimi neman ilimi ya yi neman kuɗi wuya malai ce fakanatul mushawaratu fihi ahammu wa awjab dan haka sai ya zamanto shawara a cikin neman ilimi ta kasance ahammu mafi muhimmanci wa awjab kuma tafi dacewa a nemi abin a nemi shawara a ciki qala al-hakim wani mai hikima ko al-hakim yana cewa idza zahabta ila bukhara idan ka tafi garin bukhara gari ne la ta'jal fi ikhtilafi ila al-a'imma kakkai gaugawa la ta'jal kada kai gaugawa fi ikhtilafi ilal a'imma gun sabani wajen malumai kaje wajen wancan malam kaje wajen wancan kaje wancan ci kakka yi wannan wan kuf shaharaini in ka zo ka zauna wata biyu hatta ta ta'ammal hakka lura wata wata ikhtara ustadun sai ka zaɓi malami yace ka zo karatu gari garin da ba naku ba misali to in ka zo kakka yi gaggawun zuwa wajen malami wancan ka sa littafi wancan ka sa ci kakka wannan kuskure ne ka tsaya ka lura ka fito malami cikin waɗannan malaman fa innaka yace me dalili idan ka tafi idza zahabta ila alami idan ka tafi wajen alimi malami wa bada'ata bis sabqi ka fara gau ka fara karatu as-sabqi soma karatu shine as-sabqi ka soma wajen karatu inda hu a gunsa rubbama la yu'jibu ka darsahu ta yi wataƙila darasin ba zai birge ka ba kai ka yi gaggawa ka je ka zauna kuma sai ka fara zuwa ba a san ɗalibin ilimin dinga yake karatu fatatruku sai ka barsa wata zahabu ila akhar kuma sai ka je wajen wannan yace to irin haka fala yubaraku laka fit ta'allum ba a sa maka babu albarka cikin karatunka duk wanda zai karatu ya fara nan ya katse ya katse to ya ga sai rasa inda ya daba ba ku lura haka nan ba ko mun da aka mu yanzu inda za ka sanan ka je can ka rasa malamin da tsayayyen da zai karantar da kai ai galiban malamin da ka jace mutum yana da malami kaza yanzu misali irin imamu imamu shafi'i in ya zo gun malami sai ya gaggaba da karatu sai ya raka da sai ya baro shi sai ya ba su karatu sai ya je wajen wani sai ya dibi to wani na da karatun da wani bai sai ya dauko wannan karatu karatun gaba ɗaya ke ɗaukowa mun fahimta amma in ka fara can an sa ka sa wanda littafi can baka ida ba ka bar shi ka dawo nan za mu karatu malaya wannan haka muke ta rayuwa a karatu ko Allah ya sauke malamin ya kawo wannan nuktar anan sai yake cewa fa ta'ammal shaharain to dan haka ka lura tsawon wata biyu fi ikhtiyar al-ustaz gun zaɓar malami wa shawi kuma kai shawara hatta la tahtaju ila tarkihi har kakkaji baka da bukata suka bar sa wal'irada an kuma kawo da kai a kansa fatasbuta indahu hatta yakuna ta'allumuka mubaraka to ka tabbata wajen malami har neman ilimin ka ya zamanto mai albarka har neman ilimin ka ya zamanto mai albarka wa tantafi'a bi ilmika kathira sai kuma ka ka ilmantu da ilimin ka ka amfani da ilimin ka mai yawa ma'ana dagewa wajen malami in ka sa littafi ka hakura ka sauke shi wajen shi yana sa mutum ya samu albarkar karatu kuma wallahi mun ga wannan mutum ya dage wajen malam a sa maka sai ka sauke shi yana sa ka samu albarkar karatu sai ma da yake cewa wa'alar ka sani annas sabara tabbas haƙuri wasabatar zagewa aslun kabirin abu ne mai girma aslu ai amurin kabirun abu ne mai girma fi jami'in shi ne tushen dukkanin al'amari baki ɗaya tushe ne mai girma a cikin dukkanin al'amura baki ɗaya da aka ce al'aslu tushen abu mun fahimta al'aslu tushe jam'uhu usul sai a ce rassuna kenan ko to haƙuri da dagewa cikin karatu tushe ne mai girma a cikin a cikin al'amurra baki daya sai dai walakin nahu azizu malaci abu ne mai girman gaske amma kila kamar da aka ce li kullin ila sha'awil ula harakatun walakin azizun fil rijali thabatun malaci li kullin eh harakatun li kullin ila harakatun ila sha'awil harakatun li kullin ila sha'awil ula akwai motsi motsawa ai mun san motsi ko jam'u haraka motsi ce taharraktu na motsa to yace harakatu motsuna motsi diyawa li kullin ila sha'awil aqula da kowane a fagen daukaka ma'ana kowa a fagen daukaka yana motsi kowa yana motsi gun daukaka fagen daukaka sha'awil ula shi fagen daukaka kowa yana motsi zuwa ga fagen ɗaukaka kowa so yake ɗaukaka ko idan kana son ka ɗaukaka sai ka min sai ka motsa sai ce walakin sai dai azizun fi rijali sabatun ai walakin sabatun azizun fi rijali tabbatuwa cikin mazaje ko abu ne mai wuya tabbatuwa cikin mazaje abu ne mai wuya ba sa ko bai su baitin ba eh harakatun ila sha'awul ula li kullin ko li kullin ila sha'awul ula harakatun motsi ana yin motsi a fagen dokaka da kowane mutum dukkan bangare ba karatu ba kadai idan mutum na son ya kai fagen dokaka sai ya ne sai ya tashi sai ya motsa sai dai ce amma abu ne mai girman gaske tabbatuwa cikin mazaci ma'ana ba kowane bane yake dagewa hanya ke da wannan fagen dokakar yanzu a bangare yanzu mutum nau za a fara karatu da su sai a sa littafi daga kuma kakin ajima sai su wani da su wani ko kasuwanci ga mutum ana tahiya hatta libi mara ake tahiya ana so a tahi ba kowa bake ruwa wani daga sama ya ke dawowa wani daga ɗan sana ta yatsa yake na shi kenan bai ya wucewa wani sai an komo da shi tawa malaka ila an ce ashja'atu sabr sa'a juriya ko haƙuri ko ashja'a zarunta sabon sa'a shi ne haƙurin lokaci haƙurin lokaci kai haƙuri na waɗan lokaci duk wanda zai iya jure ɗan lokaci kaɗan ne misali da fagen karatu to shaji'i ne kenan ya zama to mutum jarumi jarumi shi ne ke iya jurewa abin da yake da bukata ya same shi fayan baki da ɗalibin ilimi da ka ya fi kamata da ɗalibin ilimi an yasbuta ya tabbata wa yasbira yi haƙuri ala ustazin akan malami wa ala kitabin kuma akan littafi ya sa littafi ka haƙura ka tabbata sai ka ida shi hatta la tatrukahu abtar har kaddi kar mutun ya bar littafin al-abtar watan me yakan baya wanda baka ida ba shine al-abtar wanda ba kare ba halakakke wanda bai ba ida shi ba sai mutum ya fara ko bai liki bai liki littafin ba wa ala fannin kuma akan fannin karatu hatta la yastaghila bi fannin akhar saboda kare shi rutu da wani fanni daban yanzu misali sai mutum in bai roka da kyawu dalib farkon dalibi mutum ya zo makaranta sai ga mutum ya sa arba'una hadisi ya sa akharlari ya sa usulus salasa ya sa wancan to wannan na karanta usulus salasa aqida ce arba'una hadisi hadisi ne aka da fiqh ne duk ka tattara fanni fanni karatar wanne za ka fahimta kuma dukkanin su babu wanda za a kai a kai za a liƙe shi an fara ba a kai ƙarshe malace to wannan kuskure ne a bakin karatu in ka zo fa hadisi to salih tayi sai ka ida sai ka ɗauko wani ka'ida hadisi za ta fi ka kai mataki sai ka aji ko ka dawo wani fanni daban haka ake yi amma mutum ya tattaro ya ji ko littafai sai ka kuma sai ya tara su kuma gashi nan gashi nan ya tara littafan amma in ka tsaye sai ya karanta maka su bai iya karanta su kuma in ka tambaye ba inda bai fahimci komai ba a ciki saboda sun ake a ce na littafi kaza da kaza da kaza amma kun ba iya shi ba yin littafi shine iyawa ban taɓa manta wata rana wani malamin mai ke zama da mu za a wani wata daura sai aka ce malam ce kowa ya rubuta masa littafan da ya iya ba littafan da kai ba akwai na yi littafi akwai na iya littafi na yi littafi shine zan iya koyi da ke littafin na yi littafin na yi shi amma na mace shi ai ba kai ba kai ya shi wake ko mun fahimta Allah ya dace da mu ta kama da yace wa ala fannin akan kuma fannin karatu hatta la yashtaghila bi fannin akhar qabla an yutqina al-awwal tun kafin ya kware a cikin fannin farko misalin ka aiko rabon gado kana fannin karatu rabon gado sai kuma mutum ya ce a'a yanzu kuma zai karawa da usulul fiqh sau sai ke zama to faqihi misali to kaga mutum bai kware nan kuma bashi can bai kware ba sai mutum ya la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i malai yake cewa fa inna zalika kullu kaga wannan gaba wa ala baladin ko mutum ya hakura akan gari in ya je wajen karatu hatta la yantaqila ila baladin akhir saboda kada ya fita ya kuma wani gari an so in ka zo gari ka zauna karatu to ka bari haka kun kudi karatun da ke cikin wannan garin sannan ka kai wani garin min gairi da mutum ba ta da larura ba sai mutum kawai ya yanke karatu sai ya bar ya koma ba ta da larura ba fa inna zalika dukkanin wannan bayanin da aka yi kulluhu gaba dayansa yufarriqu al-umur yana rarraba al'amuran ɗalibin ilmi baki daya wa yushghil alqalb yana shigaltar da zuciya wa yudhi'u alawqat kuma yana bannata lokaci wa yu'dhi almuallim kuma yana cutar da malami duk malamin da ko kace aka zo aka sa miki littafi talibi ki zo ta ce wanga eh ta zo da wanga littafi ba ta zo ka zaki ji ba dadi zaka yana cutar yana cutar da malami wa yanbari malaci to ya kamata an yasira ya juye dage ya hakura ala amma turiduhu nafsuhu wa hawahu ya haƙura akan abin da rayuwarsa take so da kuma son zuciyarsa qala sha'iru mawaqi yake cewa innal hawa lahu wal hawan bin aynihi wa sari'u kullu hawa sari'u hawani mala yake cewa innal hawan kaga son zuciya lahu wal hawan bi aynihi shine kaskanci da kansa son zuciya shine kaskanci da kansa mun fahimta innal hawa lahu wal hawanu bi ainihi kaskanci mai son zuciya shine kaskanci da kansa kaga mutum da son zuciya to zaka ganshi kullum cikin kaskanci yake bai rabuwa da kaskanci sai ce wasari'u kullu hawan kamammen kowane son zuciya sari'u hawa ne shine kamammen wato kamammen walakanci ma'ana wanda ya maida rayuwar shi da son zuciya to kuma kullun rayuwar tana ta'albike da kaskanci a birawa da kaskanci sari'u kaman me wanda ya kawo son zuciya to kuma kaskancin zai kame sa in mutum ya aure son zuciya to kaskanci kuma zai aure sa mara ce wa yasbir ya haƙuri alal mihani akan jarabobi wal baliyat da musibu faqad qila haqiqan an ce mutum ya dole a fakin karatu sai an mi sai an samu jarabawa da musiba ko hakika an ce khaza'inul minan taskokin kyauta alminan jam'u minna sai ce man man manna Allah ai baiwa kyauta kenan ko to taska shine khaza'in taskoki diyawa taskoki khaza'inul minani taskokin kyauta ala qanatiral mihal suna akan gadodi na jarabawa duk kyauta da za a yi mutum to sai ya taka gadar jarabawa ya samu wannan kyautar masu kukun fahimta ba duk kyautar da za a yi maka a rayuwa duk abin da za ka samu na kyauta na ni'ima to dole sai ka tsallaka gadar jarabawa shi ne ma da ce ƙila aka ce khaza'inul minani ala qanatirar mihal taskokin kyauta suna akan gada ta bi ta jarabawa wa unshidtu ma yace an rira min waka wakila aka ce li ali bin abi talib tali dan abi talib ce radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda ألا لا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصدبار وبلغة وإرشاد أسطار وطول زمان ما ريت ألا لا تنال العلم إلا بستة ألا mai karatu ka saurara in ka ji an ce alaka dakata ka ce la tanalul ilma la tanalul ilma ba za ka samu ilimi ba illa bi sittati sai ka hada abu guda shida sa umbika zan baka labari an majmu'iha akan tattaruwar waɗannan abubuwan bi bayanin ta hanyar fayyace maka ababe yace zaka'in sai mutum ya zama to mai hazaƙa mai ganewa duk da ake son karatu ba gane dole ka bar shi ko zaka'in mutum ya zama to da hazaƙa wajen karatu wa hirsin da kuma kwaɗayin karatun ka zama to kana da amurkin karatu ba cilis ka aka yi ba wasbibarin da kuma juriya dagewa a cikin karatu walbulgatin da kuma guzuri wa irshadin ustazin da kuma shiriyar malami malami ya ce maka daga littafi kaza ke littafi kaza in ka sauke wannan ka sauke wannan ko wa uri zamanin kuma sai ka dauki tsawon lokaci a naki Allah ya samu fahimci wannan abiyatin ala la tanalu ilma illa bi sittatin ba za ka samu ilmi sai da guda guda nawa guda shidda yace sa umbika al majmu'i hadi bayanin zan baka labarin ababen gaba daya tattaro maka su gaba daya kuma fayyace maka su yace zakarin na wayar ko hazaƙa fa'inta wa hirsin da kwaɗayi kana kwaɗayin karatun wastibarin da juriya da dagewa kenan ko wa bulgatin da kuma guzuri wa irshadin ustazin da kuma shirin malami ka samu watan malami ya dinga nuna maka hanya sannan kuma wa ɗuli zamanin da kuma tsawon lokaci ana yi Allah ya datar da mu ma da yake tuwa amma ikhtiyarul sharik amma kaga abokin zaben aboki fayan baki ya kamata an ya tara almujid da ya zaɓi mutum mai ƙoƙari in za ki zaɓi aboki abokiya a makaranta ki zaɓi tafi kowa ganewa da ba ki gane ba sai ki lare ta ganar da ki haka ake yi haka magabata suke haka sabon annabi suke yi in mutum ya san bai abun nan sai ya zauna kusan wanda ya yi shi fa'inta to almujid mai ƙoƙari walwara kuma mai tsantseni mai gudun duniya وصاحب الطبع المستقيم ما أبوتي دبيئو نغرتتو ما أبوتي دبيئو نغرتتو شيء طبع المستقيم دبيئة مككية كرك ويفر من الكسلان ما لتي كغجي أبوكي الكسلان رغو كغجي أبوكي رغو مكسالا مروني وجنكات بطولة فارسي وانا بيغانيوا walmu'addi da mai zaman banza ta guji aboki mai zaman banza wanda shi kawai da aikin komi sai zaman banza tsegoyi walmikta kuma da mai yawan surutu wanda ta ta ta to in za ka ɗare da za ka karatu ga ita ga mutum da surutu wa abokin karatu na ba kana son kai mura shi a shi ɗauko maka labaru kun fahimta in kuma mai zaman banza ne bai son karatun to kuma da an ɗauko sai shi sai a hiddo kana son kai muraja sai shi aka fada sai a hiddo kaga babu zancen babu zancen karatu wal mus da kuma ballaci kai nisanci aboki maballaci wanda yake fasadi yake sabo wal fattan da fitinan ne jarababbe duk inda ka karatu kai nisanci wa'annan yace qala sha'ir mawaqi yana cewa anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu فكل قرين بالمقارن يقتدي فإن كان ذا شر فإن كان ذا شر فجانبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي يتعن المرء معنى كلمة وفإن تقديم لكو أصل الجملة لا تسأل عن المرء وأبصر قرينه كك تنبيه متن كك تنبيه أكم متن كدبي أبو كنسا بس أبو كبير تفهم أربعة la tas'al anil mar'i kar kai tambaya akan mutum wa absir qarinahu ka dibi abokanansa fa kullu qarinin domin kowane aboki bil muqarani yaqtadi yana koyon abokin sa ne kowane aboki ko koyon abokin sa yake yi fa in kana za sharri idan ya zama to ma abuci sharri ne to fa janibu sur'atin yi kokari ka nisance shi kusa da gaggawa shine sur'a da gaggawa wa in kana za khairan wa in kana za khairin idan zaman to ma abuci alkhairi to fa qarinhu ka abokatan shi kai abotaka taka da shi ta hatari da ikon Allah ka shirye malai ce wa in shittu kuma har yau an rera min waka aka ce la tushabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhar yafsadu أدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فتخمد فيخمد ما يتي لا تصحب الكسلان في حالاته تك كسكرة كي أبو كنتك كأبو كنتي wanda yake kaslana mutum mai rauni mutum rago a wajen karatu a cikin hali na karatu kaka kuskura kai abu ta karar shi fi halati ko kuma zama cikin halin gaba ɗaya na halin rayuwa gaba ɗaya in aka ce mutumin ga raguwar da kakka yi abu ta kare shi ya ce kam salihin bi fasadi akhar ya sanu ya ce mutum nawa ne na gari kam salihin mutum nawa ne na gari ya sanu bi fasadi akhar yake lalacewa dan da lalacewa wani mutum nawa ne yake lalacewa ta dalilin wani ya lalace lalacewar wani zai samu su shi ma ya lalace ba sai kun bayyanta ba kun bayyanci a cikin baitin na ƙarshen ya ce adwal baliji ilal shahidi sari'atan gurbatewar mutaljalid albalid shi ne wanda bai ganewa shi ne albalid balidi wanda bai fahimtar komi to cutar wanda bai fahimta ya gurbatar da mai ganewa sari'atan abin da yake faruwa cikin kusa-kusa cutar ko gurbacewar lalatacce zuwa ga mutunan kirki abu ne mafi sauki a rayuwa ma'ana mafi saukin al'amari ne mutunan banza ya lalata da mutunan kirki sai ce kaljamari kamar dai garwoshi ƙanƙashin wuta yi za'ufin ramadi da za a sanya shi cikin watan al-ramadi toda ko haka ko zama to haɓi ko kuma ƙasa cikin rere malace idan aka sa haɓi idan aka sa garwashi cikin haɓi yake yi mutuwa yake ko idan ka sa ƙasa cikin ƙasa garwashi cikin ƙasa ya yake yi mutuwa yake to haka mutunan kwarai idan ya zauna tare mutunan banza sai zanto mutunan banza baitin ya fahimtu malar ta fito fili a ƙarfe mai tawa malaiti la ta sabil kaslana fi halati kanka abokanci mutum rago a cikin halolinsa na rayuwa kam salihin bi fasadi akhir yafsadu kam salihin mutum nawa ne na gari yafsadu bi fasadi akhir yake lalacewa da lalacewar wani yace adwal balidi gurbacewar mutunan banza ilal jalidi sari'atan zuwa ga mutunan kirki abu ne mai saukin al'amari kaljamar kamar watan garwoshi yudau fil ramadi da ake sanya shi a cikin toda fa tahmadu sai kaga garwoshin ya mutu duk zafin sa sai kaga yami ya mutu mali yake cewa wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana cewa kullu mauludin yuladu ala al fitra dukkanin abun haihuwa ana haihuwa shi ne akan fitra akan musulunci akan tabi'a ta addinin musulunci dukkanin wani abun haihuwa ana haihuwa sai ne ayyukan فإن كان أب فإن كان أبويه يهو فإن إلا أن أبويه يهو يوحدانه سيدي كوي uwayensa ne ke yahudantar da shi idan yahudawa ne sai su yahudantar da shi amma lokacin da ya zo duniya akan fitra ta addini ya zo auyu nasiranihi ko su mayar da shi ba nasari auyu majisanihi ko su mayar da shi ba majusi ba yahudawa mabiya annabi Musa, Nasarawa mabiya annabi Isa, Majusawa masu bautar huta. Malam ce alhadisu wannan hadisi ne, hadisi Imam Muslim ne. Wa yuqalu ana cewa fil hikmati a cikin wata hikima bil farisiyya da farisanci. Wannan farisanci za mu karanta. Kaga yau malama karatun ya zo da mu za mu karanta farisanci. Wani abu sai karatu. To wa zai karanta? mu karanta malam ya ce ya rabda ya rabda ku shaka ya bai da shaka ji ko ya rabda baddar buda zama badar ya rabda badar buda zama badar kun yi wasalin ya rabda badar buda zama badar حق ذات الله حق ذات باك الله الصمد يا ربت آردت راس واجههم يا ربت آردت راس واجههم ya ratiku ya ratiku kirata ya bana imu ya ratiku ku kirata ku kirata ku ya ratiku ku kirata ya bana imu mun yi wasali a ya kamata a samu wasu su ɗan karanta bai ta kafin mafasara wa zai karanta da shi malawa in mai ta gina mala ya ce ya rabda battar ya rabda battar buda buda zama badar zama rabat zama rabat afwan zama rabat ya rabda battar buda zama rabat haqqa zati baka Allah samad haqqa zati baka Allah samad ya rabda أرد أرد ترى سواجههم أرد ترى سواجههم يا رتيب كو كيراتا كو كيراتا أكيراتا كيراتا يا بانئيم تسمو جي فسرة za mu fassara farisar jigo mana ya ce ya rabta ya kai mugun aboki e shi da ya rabta ya rabta ya kai mugun aboki badtar cutar da kake ma abokinka cutar da kake ma abokinka buda da marabat ta fi cutar bakin maciji ya kai mugun aboki cutar da kakewa abokinka ta fita bakin maciji mun fahimta ya rabda shine ya ya mugun aboki badtar cutar da kakewa abokinka guda zama badar ta fi cutar bakin maciji mun bayyana fasarar ta ga kowa ya gane fasarar mu wuce gaba kenan yace haqqi zati baka Allah samad na rantse da zatin Allah haqqi zati baka Allah samad na rantse da zatin ubangiji shine Allah ko as-samad wanda ake nihi da bukata kaga rantsuwa ce yana da taukilin maganarsa cewa mugun aboki cutar da yake wa abokinsa ta fi cutar bakin maciji sai ya ce ne ya rabta miye ya rabta ya kai mugun aboki ya ce ara arad ko arad tarasa wajahim kana so ka kai abokinka gangaren jahannama arat tarasa wajihi kana so ka kai abokinka gangaren kutar jahannama ya ce ya rafiku ya kai abokin kwarai ko ya kai mai abokin kirki ya kai mai abokin kirki shi ne ya rafiku ku kirata ka, abu, ka ci gaba da abokan takarsa shi ne kirata ya ba na ya kai ka gidan aljanna mun fahimta ya rafiku ya kai mai abokin kirki kirata ka ci gaba da abokantakarsa ya ba na iyin ya kai ka aljannan ni'ima mun gane baitin wazihun wa mafhum eh to a fassara min kakin a wuce a fassara min kakin mu wuce shi